أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويومنا أشرين دبقي قوة رمضان hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da wato sha takwas kenan ko ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu tauba a shafi na 199 to ajiya mun tsaya mun fara bayani a aya ta 74 zuwa aya ta 75 sai lokaci ya mun halinsa a yau za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce wa minhum man ahada Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين نعم إذا muka duba cikin tafsiri na Jalalaini yace wa minhum daga cikin su su munafiqai man ahada Allah akon da ma Allah alqawli yace la in atana min fadlihi wallahi in Allah ya ba mu falalarsa lana saddaqanna tabbas za mu yin sadaka ya ce fihi idghamu ta'ifil asli an ɗauki ta'un an sanya ta cikin asli fi sadi a cikin sadi kenan aslin magana lana ta saddaqanna to sai an ka ɗauki ta'un sai an ka maida ta mi sai an ka maida ta sadun saboda akwai taqarub na makhraj duk da yake ta'un harful istifal ne sadun kuma harful isti'la ne ma'ana harafin mai girma shine huruful isti'la waɗanda ana kamba masu lokacin da za a faɗa su shi ko ta unira cin huruful istifal amma akwai ta inda sun kai kamar ceceniya ta fuskar mafita shi yasa aka ce wato aka aka dauke ta aka ce lana saddaqanna ba a ce lana tasaddaqanna ba kuma ya an ce haka nan a larabci yayi amma a qur'ani dan ba za a ce haka nan mutum da bai saukar wannan ba ba sai ko mun fahimta ba ya ce to wala na kunan na minas salihin za mu kasance daga cikin mutane na gari ya ce wa huwa sa'alaba bin hatib shi ne sa'alaba ɗan hatib sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yadda ruwa da hu cewa ya masa addu'a an yarzu ƙahullahu malam Allah ya arzita shi da dukiya wa yu'addiya minhu kullazi haqqin haqqahu kenan ya ba kowane haƙƙi wayo addiminhu kenan ya isar ko ya bayar daga wannan dukiya minhu kenan da miri na kuma zuwa ga almal kulladhi haqqin haqqahu duk wanda adda haƙi ya bashi haƙin sa fa da'alahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a an gane ko an ce da'alahu yayi masa addu'a ta alkhairi da'a alaihi yayi masa mummuna addu'a na fata an fince ni to fa da'alahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a fa wassa'a alaihi sai Allah ya yalwata mishi fankata a anil juma'a sai dina zuwa sallar juma'a wal jama'a da sallar ta jama'a hamsu salawati kenan wa mana azzakata sai ba da zakka kama qala Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw an ta'atillah wa hum mu'ridun na fata an fahimci wannan shine abin da aka kawo amma jiya mun yi bayanin cewa waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa shi wannan tha'laba wani munafiki ne ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna ne kala biyu akwai tha'laba an gane ko sa'alaba bin hatib munafiki akwai sa'alaba bin hatib sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba wadansu daga cikin malamai irin su Sheikh Ibn Uthaymeen suna ga wannan magana kawai babu ta shi wannan sa'alaba bin hatib asarkin da aka kawo ake nuna shine wannan abin ya faru gare shi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asarkin bai inganta ba da haka ba sai an yi kokarin an kawo wani mutum an ce yana da suna irin nashi ba domin abin bauta tsakankanin su duk da ke ibn hajar al-asqalani an san shi game da bincike to lalle wannan sabani ne malamai na faɗi wannan dan saboda su sahabbai ai ba za su mutu akan kafirci ba kuma Allah ya ce yan aljanna ne kidan bai yiwa a ce shi wannan bayan Allah ya ce fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allah ma wa'adu wa bima kanu yakdibun ya kasance daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai ko mu dauki sa'alaba wanga wani munafiki ne ko kuma ɗauki sa'alaba wato shi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan asar da anka kawo bai inganta ba kamar yadda cikin mawsu'a ta al-isti'ab fi bayan al-asbab suka kawo wannan ina fata an fahimci ni suka nuna asar ne wanda yake batil kina sun tafi cewa danganta shi cewa sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne bai inganta ba shi kuma ibnu hajar ya ce a'a sa'alaba bin hatib akwai shi munafiki ne akwai sa'alaba bin hatib sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko to yana da kyau dalibin ilimi akan matsaloli na ilimi ya san abin da malamai suke fada to almuhimmu dai wannan ayar mun fada shi ma ibnu ashir da yazo kawai sai kawo sa alma bin hatib bai kawo ba abin nan amma dai abin da muka ce munasaba shine ana bayani ne kan munafikai ko ya nuna wannan cewa yana nuna cewa munafikai ba su da majibincin lamari ba su da mataimakon su dan fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu Allah ya bada misali na cewa ba su da wanda majibincin lamarin su ko kuma a'a wannan aya tana da alaka da ayoyin da suka gabata domin ana magana ne kan munafikai ko ba haka nan bane wa minhum wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun ko ba haka nan bane wa minhum man yamsuka fi as-sadaqat wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin kaji sun ɗaukan mu Allah alƙawali cewa in Allah ya ba su daga falalarsa za su yi abin nan za su yi sadaka kuma za su kasance daga cikin mutane wato nagari to a nan akwai abu guda da ya kamata mu dan abin nan da shi shine cewa da an ka ce wa minhum man ahada Allah daga cikin su akwai wanda ya dauka ma Allah alƙawari an gane ko yace la in atana min fadlihi in Allah ya ba mu falalarsa lana saddaqanna to za mu yi za mu yi wato abin nan sadaka to nan lana saddaqanna malamai suke cewa akwai alƙasam da an ka shafi domin asalin shi wallahi lana saddaqan na wala nakuna nabi na salihi kina an shafi alƙasam waɗansu malaman tafsiri suka tafi cewa a'a shi ahadallah yana ɗauke wato yana ɗauke da ma'ana mi yana da ma'ana ta rantsuwa don an ce ya ɗaukan ma Allah alƙawari kenan kamar rantsuwa ce yayi sai zama to kenan ba a shafe wallahi ba kenan shi ahadallah shine matsayin rantsuwa lana saddaqan da shine jawabin rantsuwa ɗin koko wallahi aka shafe ya yi ma'alla alƙawari ya ce wallahi lana saddaƙan na wala na kunan na minas salihi za mu yi abin nan za mu yi sadaka in Allah ya bamu za mu yi mi za mu kasance daga cikin mutane wato nagari to a nan akwai wata mas'ala shine cewa idan sharaɗi ya zo rantsuwa ta zo to jawabul kasam ina wanne ne daga cikinsu sharaɗi in ya zo kaga la'in sharaɗina in harfa sharaɗina lamun kuma lamun ƙasamita wallahi kaga rantsuwa la'in kuma ga sharaɗi to cikinsu jawabin nawa ne ne na saddaƙan sai malamai suka ce lissabiq min huma in rantsuwa ta gabata sharaɗi ya zo baya to jawabi na mi na rantsuwa ne idan sharaɗi ya gabata sannan rantsuwa ta zo domin ana cewa wallahi la'in koko la'in atana min fadlihi wallahi lana saddaqanna misali ana iya fadar wannan ba cikin aya ba to almuhimmu dai duk wanda ya gabata cikin su jawabi na ɗaya daga cikin su na na ɗaya din sai a shafe shi na fata an fahimce ni haka ne ka'idar take da haka wannan yana da kyau idan wato sharadi sun ka zo da abin nan sai ya zamanto abin nan lana saddaqanna wala nakunanna minas salihin za mu kasance daga cikin mutane wato nagari kaji alƙawarin da dukkan mu Allah subhanahu wataala to ɗauka alƙawali munafukai suna ɗauka alƙawali amma ba sa cika ma Allah ko ba kana bane kafirai ma suna ɗauka ma Allah alƙawali ba sa cika to musulmi ma naɗa wanga lokacin sai mutum shi rantsuwa da Allah ya ce kaza amma kuma ƙarshe ba ya cika alƙawali wannan bai dace ba ina fata an fahimce ni malamai na har da alkur'ani suke cewa irin wannan na nuna rantsuwa ta kai matuƙa a rantse da Allah ya zo wurare guda biyar saura sun shafi munafikai saura sun shafi kafirai kuma ba ba su cika ba ina fata an fahimce ni na farko in ka diba cikin suratul ma'ida Allah ce wa yaqulu alladhina amanu a haula alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum ko abun qira'a imamu nafi' da imamu abu ja'far da ibnu kathir da ibnu amir an gane ko sun karanta ya ƙulun ladina amanu babu wawon kuma sun kawo zamma ya ƙulun ladina amanu a haula illadina aksamu billahi jahada imanihim innahum la ma'akum an gane ko abu amr ibn al'ala da yaqub kina al-basriyani sun karanta wa yaqulan ladina amanu a haula illadina aksamu billahi jahada imanihim sauran kuma sun karanta wa yaqulu da wawon kuma da zamma ka kuma cikin littattafan taujihi na kira'at kaga ya ne yasa wannan ta zo da ya ƙulu wannan ta zo wa ya ƙulu wannan ta zo wa ya ƙula ya za a taujihin wannan kira'at kin ita wawan ɗin ta mice ga shi nan dai maganganu daban-daban ba sani kuma fahimta ba to ala ayyati hal nan inda mawdu shahid shiki wannan yayi rantsuwa yace lana saddaqanna wala nakunanna minas salihin su ma Allah yace wa yaqulu alladhina amanu ko wa yaqulu alladhina amanu ko yaqulu alladhina amanu a haula'i alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim innahum lama'akum wadannan su ne suke rantsuwa da Allah suna cewa suna tare da ku ashe ba gaskiya bane suwa ne sun kai irin wannan rantsuwa munafikai ne kaga sun yi rantsuwa da Allah akan mi iya karkashin rantsuwa amma su makaryata ne to wannan na ma'ida shi kadai ne bai da wato wawo yaqulu alladhina amanu ko wa yaqulu alladhina amanu ko wa yaqulu alladhina amanu a haula alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim sannan masu wawon guda hudu ne wa aqsamu billahi banda wannan na ma'ida da bai da wawon guda hudu ne na farko a cikin suratul ma'ida kenan in mun ce abinda cikin suratul an'am Allah ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minun biha sun yi rantsuwa da Allah sun ce in aya ta zo daga wajen Allah za su yi imani amma da ayoyin sun ka zo ni shikenan wa in yaraw ayatan yu'idu wa yaqulu sihrun mustamir na ana magana ne kan kafirai sannan kuma wuri na wato uku kenan ko wuri na biyu mai wawun wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'athu Allahu man yamut kaga Allah ce kafirai cikin sutun na sun yi rantsuwa iya bakwarar rantsuwa Allah ba zai tayar da wanda ba wanda yake Allah wanda ya mutu kaga wannan ƙarya ce suke yi ko ba ka da mani ashe mutum yana iya yin rantsuwa iya ƙarshen rantsuwa kuma ƙarya ce yake yi to kaga na ma'ida nawa ne na munafikai ne na tsohon munafikai ce na an'am da na nahali nawa ne na kafirai ne don su ne suka ce la yab'athu Allahu man yamut kuma sun faɗa ƙarara sannan kuma wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in amartahum la yakhrujunna qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa inna allaha khabirun bima ta'malun a cikin suratu wato an-nur kenan shi ma dan rantsuwar munafikai ce sun kace in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce su za su yi a'a amma ƙarya suke yi in ma sun yi ba cikin suna so ba kuma a fili da sun juya hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun sai kuma na karshe wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam cikin suratul fatir shine cikon na biyar in mun dauki da aqsamu aqsamu ba tare da wawu ba in mun dauki masu wawun guda hudu ne wannan shine cikon na hudu sun rance in dai mai gargadi ya zo musu za su yi imani amma ba su cika alkawali ba ina fata mun ce shi yasa dokan ma Allah alkawali ba kowa ke iya cikawa ba yahudawa sun kace in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo za su bi shi an gane ko Allah Allah ya ce walamma ja'ahum wato kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'ala al-kafirin shi yasa da yawan mutane ba sa gode ma ni'imar Allah mai son bak da breve sai Allah ba shi breve da bak sai ka ce ka ai Niger ba kowa shi da bak amma lokacin da yake neman bak shikenan kuma sai ka kira ta cewa Allah Allah ne in ka bani ni ko ita ta ishi haka da mutane suke mai son wani matsayi a ma'aikata da an ba shi wannan matsayin sai shiga kamar ba komi bane ai wannan ba komi bane amma lokacin da yake nema komi yana yin saboda wannan matsayin na fata an fahimci mai fatan Allah ya bashi jari sai Allah ya bashi jari na miliyan 1 sai ce kai Niger miliyan 1 wani abu na ga wasu miliyan miliyan bayan kuma shi miliyan 1 ce in ya samu ya ishe shi a'a ka gode ma Allah sai Allah shine Allah ya kara maka la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid Allah mun gode ni'mominka da kai muna kuma muna fatan Allah ka kara muna falalaka duniya da lahira haka dai ake yi amma da yawan mutane ba sa godiya Allah ya baka mata ta gari baka gode ma Allah ba kai ta wulakantar da ita sai ka sake ta sai ka kawo ibn billahi lazi mai karkata kallabi ta ramba da kwalli in kana son bila'i ai bala'i Eh, da ka taba ta waccan ka buge ta ka zage ta tunda ita mal- yan makaranta ce yan gari ce ba ta yi lakol ba ta waye ba ana bugunta a bata kashi ai mata komi ta ta kuka ta yi hakuri don da haka dai ta yi hakuri amma ina sai ya sake ta musamman in iyaye ne iyaye ne suka ce shi aure ta shi ko bai so don bai so irin wadda bata waye ba wadda ba ta jin faransai ba ta angle wadda ba ta iya zuwa a hitar ita cikin gari amma ba kauya kawai mai sa hijabi da wani niqabi ta zo cikin mutane tana sa mutum kuma a cikin abokan shi ya haso sai an kama wayayya to ya in ya kawo ta an ka zama shi kenan da ya taba ta ce il faut faire attention hein. moi je connais mon droit to in ya kawo wannan lokacin nan a zaman lahiya cikin gida tabbatar banza da shi kenan har mai babu biyayya ai ba a samun shugaba biyu cikin bato guda ka sa wando mata ka ta sa wando kenan namiji biyu ne a cikin gida Allah ya muna mai kyau an gane ko to kaji yayi alƙawari amma ya an ka kwashe falamma atahum min fadli
فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون to idan muka duba duk in ka ga lamma da falan ma cikin qur'ani kai hattara da walan ma ita lamma din nan kullun ka riki da kyau akwai lamma wadda tana nuhin abu bai kasance ba qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walamma yadkhulil imanu fi qulubikum asan shi walamma yadkhul al imanu iltaqa sakinin sai ta yi ma fi'li mudari jazma ina fata an fahimce ni kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya juz'i na hudu na al-sheikh Abdul Latif Shuwairif ya kawo bambanci tsakanin lamma al-jazima da waccan lamma ta shar'i to amma abin da ke so in ci nan banda waccan lamma mai yi ma fi'ili mudari'i jazma akwai lamma wagga ta shar'i an gane ko wadda tana nuna lokacin da abu kaza ya kasance to duk in ka gane ta cikin qur'ani ka rike da kyau ka'ida ce mai muhimmanci tana nuna akwai abubuwa da dama da sun ka abu kafin a zo nan kullum da ka ga lamma to akwai abubuwan da aka shafe suna da yawa kafin a zo wannan wuri yace da in atana min fadlihi lana saddaqanna wa lakunanna min as-salihin sai ce mi falamma atahum min fadlihi lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu daga falalarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya basu daga falalarsa to ai bayan yayi addu'a shikenan da yin addu'a sai arziki ya zo ha mutum yayi addu'a yanzu yanzu Allah zai bashi ai Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir ko ba haka bane amma ni amma ba al'ada ce ta Allah ba lokacin da ka roki Allah subhanahu wata'ala kace Allah ya baka abu ko ba haka bane sai Allah subhanahu wata'ala ya dauka ya baka ba haka nan Allah subhanahu wata'ala yake yake yi ba to amma wannan aya tana da alaka ne da mi tana da alaka da Allah ya zartar musu da alƙawari lana saddaqan da wala nakunanna minas salihin ya duka ma Allah alƙawari to sai Allah ya cika nashi alƙawari Allah ya bashi arzikin ma'ana cikin dan lokaci kaɗan ba jimawa sai Allah ya ba su falala don mi atahumullahu min fadlihi kenan mi liyanzura madha sayaf'alu biha Allah ya ba su falala don Allah ya ga mi zai yi to falamma atahum min fadlihi lokacin da Allah ya ba su falalarsa an gane ko mai jalali da ya kawo wannan sai ce falamma atahu min fadlihi bakhiru bihi sai suka yi rowa da duk abin da Allah ya basu rowa ko ba mu abin da muka dauka rowa shine mi rowa da kuɗi ko ko ba ka nan bane mutum ne da hana ma kuɗi suka ce wani marubuci ne ko ba ka nan bane eh to amma ba haka nan bane rowa akwai ta kuɗi akwai ta ilimi akwai ta mutunci mutumin da Allah ba shi mutunci kana cikin wata matsala in yi magana ya ce a yi maka za a yi maka kuma ba haramun bane amma bai yi shi yasa imamu shafi'i ya ce ka hidda zakkan mutunci wa addi zakatal jahi ka fitar da zakata mutunci abinda duk in ka yi magana za a iya yi aiki na alkhairi ka yi wa alam bi annaha kasancewa ita zakkan nan ta mutunci mithlu zakatil mali tana tamkar du zakkar dukiya tamma nisabuha wanda nisabinta ya cika in nisabi ya cika dole ne a yi to ita ma wannan dole a yi to amma da yawan mutane ba su da wannan ka zo waje na ban iya taimaka ma amma na san ga wanda in ce taimaka ma zai taimaka ma to in ban ce ya taimaka maka ba ban taimaka maka ba kamar ni da ni baka rowa to bakhiru bihi shi yasa da yawan abinda mun ka dauka rowa shine waɗanda ba su ba da kuɗi alladhina yabkharuna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl ko bil bakhl a qira'at hamza da kisa'i da wato khalaf suna rowa lalle rowa ta dukiya tana da zafi amma shaykhul islam ibn taymiyyah ke cewa rowa mafi tsanani ita ce rowa ta ilimi duk al'ummar da malamanta suke rowa da ilimi to sun kaka mutane cikin halaka domin an kai maka rowar dukiya kana iya samun wani wuri kai kai ma an yi maka ruwa dukiya ka rasa abinci ka mutu in kana da imani ina zaka aljanna to in malamai suka yi ruwa da ilimi ingantacce su koya ma mutane aqida al'umma mi da ta yi halaka da ta kuma cikin mutan jahannama ya kamata mu fahimci cewa kenan waɗanda suka fi kowa ruwa a duniya su ne ba su ne malamai waɗanda ke ruwa da abinda Allah subhanahu wataala ba su da ilimi shi yasa irin waɗannan malaman galibi Allah bai cika barin su ba sai ya kaskantar da su mun fahimci wannan ko kana da ilimi kaga karantarwa sai Allah ya kama su karantarwa yanzu mutane sun je can ana karantar da su sai ka dawo ka ce a a dawo ai karatu ba zai dawo shi karatu dan Allah ya nuna maka ba kai kadai bane Allah ya kyauta to bakhilu bihi sai suka yi rewa da abinda Allah ya ba su wa tawallau yace wa tawallau an qa'atillah cikin jalalaini kenan sun kai juya suka bada baya daga da'a Allah subhanahu wataala an gane ko wa hum mu'ridun suna masu bada baya domin al-arab shine an-nahiya kamar ka karkatar da kanka zuwa wani abu ina fata an fahimci ni daga nan an ka samu ilimin al-arud ilimi mai kula da karshen baitutuka saboda yana kula da wato karshen nahiya ta baiti haka son ka ce ina fata an fahimci ni to anan a larabci tawallau sun yi mi sun ba da baya wahun mu'aridu da kuma sun ba da baya sun kau da kai sun ba da baya to ya ake ciki na fata mafici ne kaga akwai matsala domin suka ce ta aito an maimaita magana tawallau sun ba da baya wahun mu'aridu na suna masu kau da kai ya wanda ya bada baya din ashina wanda ya kauda kai ne duk abu guda ne to sai malamai suna neman aujuhul fikak cikin ilmin usulul fiqh ka rike wato ko ilmi na al-jam'u bainal ayat aujuhul fikak hanyoyin da ake bi don a bambanta tsakanin waɗansu abubuwa da ake ganin kamar ɗaya ne in ta kama domin akwai at-ta'kidu akwai at-ta'sisu ya an ce at-ta'kid a karfafa magana duk ma'ana ɗaya ce amma dai an karfafa ta ne akwai at-ta'sisu daga assasa ne shi kamar ka gina sabuwar wata ma'ana ma'ana sai zama to ana iya bambanta su sai malamai suka ce tawallau bi qulubihim sun juya da zukatansu wa hum mu'riduna bi ajsamihim shikenan kararaba ko ko tawallau an ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala wa hum mu'riduna ay hum mustamirruna ala dhalika wancan ya nuna sun yi to sun bari ko ba su bari ba a'a wa hum mu'riduna sun ci gaba da aikatawa kaga in ba haka ba sai ce maka to ai duk ma'anar abin ma'anar guda ce falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun suka juya suka bada baya kamar dai su aikata wannan ba ina fata an fahimce ni to tunda Allah ya bada labarin cewa cikin munafikai akwai wanda ya aikata wannan in mun ka dauki ra'ayin wanda suka ce ai wannan asar ba na sa'al bani bin hatib ba ana nufin bai inganta ba tunda shi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai zama to cikin munafikai akwai wanda ya aikata haka ko ba kana bane saboda ko ba mu samu sababin nuzul khas ba tabbas tunda Allah ya bada labarin abin ya abku tabbas akwai wanda ya aikata haka tunda Allah bai bada labarin ƙarya ko Allah ya ƙarin shi ma wani ƙarya don bai da bukata gidan kowa kuma Allah yana da ƙarhin da bai bukata bai tsoron kowa kuma Allah yana da cikakken ilimin da baya yin kuskure to sai dan adam shi na ganin ƙarya saboda ɗansu da lele ko ba kanan bane kana tsoron a garkame ka kana tsoron matakka in ka faɗa mata gaskiya na shi ɓaci kana tsoron mai gidanka a service ko mai gidanka wanda kuke kasuwanci da shi in ka gaya mai gaskiya harkoki su abin nan ko ba kanan bane amma Allah bai da duk waɗannan shi yasa Allah baya jin tsoro in ka ji magana ta Allah Qur'ani in ka ji an yi kwana mallamin daga fasara ya kwana wallahi Allah ya karhi shi kwana don ba wanda ya isa Allah ya ce zai magana Allah shi ce zai yi mai kwana waye kai ni ka taka da Allah zai faɗin magana har Allah shi kwana zuwa gare ka bawan Allah kai da Allah bai cewa a kawo ka in mutu ka ci mutu ka yi ba ka iya cewa ba ka zuwa sannan kullum sai ka shiga hannun Allah so biyu ko so ɗaya a yini sai Allah shi kare ka baccin da kake yi in ka yi bacci ranka ina yake yana wajen Allah Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma in kai bacci ranka daga hannun Allah sai ya gara maka mai maka shi alama ce ta kawo mutu don wannan lokacin bakin ka ba in yi iske ka ba wa Allah ba in yi sabo babban duci sai ya saka mai halaka haka ne kuma haka ba to shi wanda kullun Allah yana nuna ma baka isa ba shi dan yi kashe ka kashewa irin wanda yake nuna maka akwai babbat wanda ba a sake tashi kuma ka ce a ya an ka zuwa ai Allah kaza kaza Allah shi shi dawo shi da abinda majalisar ɗinkin duniya take so wai a fassara aya ta dace da abinda majalisar ɗinkin duniya take so ko abinda turawa su gabanin kasashen turawa suka so ko wasu masu mulki abinda suke so ko wasu masu kuɗi ko kaza ko kaza shi Allah bai koma yaron wani kai ko ka ko san hakikanin Allah shi ya halicci duniya halicci mutanen duniya ya ba su mulki ya ba su kuɗi ya ba su duk wata ni'ima sannan kuma ya dawo ya bi son ransu shi kuma ya ce ya halicce su don su bauta mishi aga kenan cikin malamai ma ina gani akwai mana haukai ko to Allah kai mana sani to kaji dai Allah ya ce wato falamma atahum min fadlihi lokacin da Allah ya ba su falala bakhilu bihi sai suka yi falala da wannan suka yi rowa da wannan falalar su in Allah ya baka ilimi ka kai rowa kai iya gurgurdon halinka kuma in ka kowa karantarwa ka kowa kyauta cikin masu kuɗi ka fi kowa adalci cikin masu mulki ka fi kowa taimaka wa mutane wannan ba shi zai ce ba za a zage ba shi zai sa ba za a zage ka ba wallahi kai kadan kai kadan komi karantarwa ka sai wani ya ce ba don Allah ka kai ba na ba za ku fice ni duk yadda kace kokarin al'umma su gane addini sai ya ce kai kokarin komai ba wannan ba matsala bace dabi'a ce ta rayuwa ina fata mun ci wani bai san ka bane shi yasa yake maka wannan hukunci wani kuma ya san ka amma yana ganin aikin da kake yi shi ba zai iya irin shi ba kenan dole na ya kushe ko ko yana da alaka ne da waɗansu waɗanda suke turo shi don saboda shi mami shi ba addini zagon ƙasa wanda kaka damu kana taimaka ma mutane ka yi kaɗan a ce ka biya ma mutane kowa bukatar shi duniya don har da Allah da ya halicci mutane suna ganin wani wuri bai musu daidai ba to balanta za ka yi ɗan adam don haka wani mai kuɗi sai ka ji mutane dubbai suna yabon shi amma sai ka samu mutum biyu suna zagin shi ko ba ka bane to ai bai iya ba kowa dukiya amma abin da ake so ka fara da na farko wanda ya cancanta iyayenka abin kaskanci na ga mai kuɗi iyayen suna bara yau duk irin masu ba su bara da ake cewa muna da su ya an ka bincika ba masu bara ne da gaskiya ba mutum na da mata yana da salar ya yi wata biyu bai son ya ba wannan komai a'a in kai yi wata biyu ba laifi ba ne amma waɗanda su masu da haƙƙi a kanka sai ka ya an shafa tabbata su ya koma ya ɗauki wannan ko bai kuɗi ma wani da yuni da ya sake mace ya sake ɗiyanta shi wani da ya sake mace ya sake ɗiyanta ya haramta ta kuma ya haramta ɗiyanta ko ba karan bane mutum ka iske yana da dukiya amma baban shi na bara me amfani wannan dukiyar sai a zo a ce kasashen afirka ana bara ana bara alhali barin ba na gaskiya bane wasu baran da suke yi suna da waɗanda ya cancanta su ɗauki nauyin rayuwarsu amma sun kiya yanzu ga sallah nan tana kamawa to ka kai ka diba ka gani in ka ji ana tura kuɗi jika 500 jika 300 sarakuna ne na zai tura ba ba mun ce kaka taimaka masa sarakunan ka ba don su ma suna da haƙƙi tunda sun baka ya matsayin iyaye suke to amma shi wanda ya bi sadakin mamakka bari mu ba mai dan sauki ko haka bane ya same ka ta hanya halat in ba dan shi ba da an ce maka shege ko baka dan bane mamakka wadda ta duka ta yi naƙuda in ka san zahin wadda ta yi duka ta yi naƙudan matar da ta haifa maka mata to wadda ta duka ita ta ne naƙudar ka cikin su wani ne fi cancanta ka kyautata mishi amma sai ka iske har waɗanda an waje muna da matasa turai amerika ƙasashen larabawa ƙasashen gwari ko ina amma sai ka iske mutum zai turo kuɗi jika 150 sai ka ji ya ce to jika 50 a kai ma mata ta amma ka abari uwa ta da ubani su sani jika 100 a kai ma sulki nai shi kenan ya kare da su mai albarka na wanda albarka ta yi mai yawa sai turo jika 150 in ya turo 150 zai ce to a kai ma mata shi jika 50 amma ka abari iyayen su sani a kai ma sulki shi jika 95 sai ce to da tsoho da tsoho a kansu jikka biyar wanga bai albarka daga irin wannan duk wannan talaucin kirkira maka mushi muka yi ko ko kana da halin rayuwa ga yadda za ka yi rayuwa daidai da kai sai ka kiya kana da salar na jika 100 kana rayuwar jika 500 ko 200 ko 300 kai kai kanka cikin wannan tura ba sa irin wannan bature daidai salari din shi ratil kin shi salar daidai rayuwar shi in mun kai haka sai mu huta duk muna kirkira maka mu wadansu abubuwa da sun fi karfin mu ina fata an fince Allah kai mana mai kyau to mi ya biyo baya fa aqabahum nifaqa
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما إلى ما يا سلام na'am bima akhlafu Allah فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون kuma cikin jalalain yace to fa aqabahum nan yace fa fasayyara aqibatahum kadiba nan wato muna son mu kawo kalimomin dan ka san fassarar daidaikun kalimomi ta nan zaka iya samun asalin farkon ma'ana yace to fa aqabahum ay fasayyara aqibatahum sai Allah ya sanya ya juyar da ƙarshen al'amarin su ya kasance nifaqan munafinci sabitan tabbataccen munafici fi qulubihim a cikin zukatansu ila yawmi yalqawnahu har zuwa ranar da za su haɗu da Allah ai yaumi yalqawna yace ai Allah kina ana nufin yalqawnahu damiri shi na kuma zuwa gaba zuwa ga Allah subhanahu wataala wa huwa yawmal qiyama shine ranar tashin alqiyama na fata an fahimci ni don mi don mi Allah subhanahu wataala sai wannan kai hattara nan a aqaba shine bukatar maf'uli guda biyu a aqabahum nifaqan kenan a aqaba Allah an gane ko a aqabahum Allah nifaqan Allah ya sanya munafinci ya zama to shine abin da ya biyo baya da haka in ka saba ma Allah kaka sa tsammanin ka cutar da Allah da komai duk masu yin yaudara da cin amana da zalunci da wari da suna ganin sun sha wallahi ba su tsira ba ana fata mu ce da nan duniya Allah zai kama ka kuma lahira Allah ya kama ka sai Allah ya barka duk abin da kafirai suke yi Allah ce wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim illa ma numli lahum liyazdadu ithma sai ka ƙara ka ƙara shikenan sai ka taka ka bace kana gani an kai karshe bab sai Allah shi ma ka guda ko ba haka nan inna Allah la yumli lil zalim in jama'a Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadithin bukhari hatta idza akhadahu lam yuflithu wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الله كبير سألي المهم يتشتو نفاقا في قلوبهم منافنتي يبيو بايا أتكن زكاتنسو الله كبير سألي ila yau mila ƙoro ya bima akhlafu Allah ma wa'aduhu me yasa Allah ya musu wannan saboda sun saba ma Allah irin suka ma Allah alƙawari sun yi ma Allah alƙawari in Allah ya ba su za su yi mi sun yi ma Allah alƙawali in Allah ya ba su za su yi mi za su bayar to sun saba ma Allah alƙawali to sai abu ya bi baya wa bima kanu yakdhibun saboda ƙaryar da sun kasance suna aikatawa ina fata an fince ni yace to bima kanu yakdhibuna fihi saboda abinda sun kasance suna ƙarya a cikin shi faja'a ba'da zalika ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a gane ko bi zakatihi da zakashi faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah mana'ani an aqbala minka lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya hane ni in karba daga gare ka to ina Allah ya hane shi ina ne Allah ya hane shi ina Allah ya hane shi tunda an ce Allah ya ce Allah ya hane shi saboda an ce fa aqabahum nifaqan fi qulubihim mi ila yawmi yalqawnahu ina fata an fice to amma wannan kissa mun ce dai ko dai mu ce ma bata tabbata ba an gane ko ko kuma mu ce a'a wani sa'alaba ne bin hatib wanda yake munafiki ne almuhimmu dai Allah subhanahu wata'ala bai karba ba faja'ala yakhuttu turaba ala ra'sihi sai ya koma yana zuba ƙasa akan kansa thumma ja'a ila biha ila Abi Bakr yazo mu sayyidina Abu Bakar da ita falam yaqbalha bai karbe ta ba thumma ila Umar sannan yazo ma Umar falam yaqbalha bai karbe ta ba thumma ila Uthman sannan yazo ma Uthman da ita falam yaqbalha bai karbe ta ba wa mata fi zamani sai ya mutu a cikin wato khilafa ta sayyidina Uthman wannan kissa muka ce bata inganta ba amma tabbas waɗannan da suka kai wannan munafincin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da munafici akan su dan mi dan Allah ya san ba za su tuba ba shi yasa Allah ya ce fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawhu bima akhlafa Allah ma wa'aduhu bima kanu yakdhibun gaibi ne qur'ani ya bada labarin mutanen da za su musulunta kuma su musulunta ba Abu Lahab Allah ya ce sai ya mutu bai musulunta kuma haka ya tabbata ko da a zahiri ya zo ya ce kai ni na karyata Muhammad ya ce ban musulunta yana musulunta yayi tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad na fata an fahimci don haka Allah ce mutum zai mutu kafiri kafiri zai mutuwa fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun akwai wato ita ce wannan qira'a ta jamhur amma akwai qira'a wa bima kanu yukadhibuna to wannan kira'a ce shadda saboda sun kasance suna bi suna ƙaryata to a nan sai kai hattara in an ce ya sun yi ƙarya kenan sun yi ƙarya maganar da sun kai na cewa in Allah ya ba su la'in atana min fadlihi lana saddaqanna wa lanakunanna min as-salihin ƙarya ce suke yi to amma in an ka ce qira'a wa gashadda bima kanu wa bima kanu yukadzibuna saboda sun kasance suna ƙaryata Allah suna ƙaryata manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma sai kai hattara a cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wataala ce fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibuna kuma akwai bima kanu yukadzibuna na fata an fahimce ni wato imamu asim da imamu hamza da kisa'i da khalaf al-kufiyuna kenan al-arba cikin qira'a ashra in kace al-kufiyuna ku su hudu ne in kuma qira'a sab'a ne in kace al-kufiyuna su uku ne sun ka karanta yakdhibuna suna yin ƙarya sun ce sun yi imani ba su yi imani ba amma sauran sun karanta fi qulubihim wato abin nan fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum adhabun alim bima kanu yukadhibuna wadannan sauran qurra guda shidda saboda sun kasance suna ƙaryata Allah suna ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan wannan dabi'a ce ta munafikai to anan cikin suratul baqara dukkan su qira'o'i ne mutawatirai a cikin suratul tauba yakdhibuna ita ce mutawatira yukadhibuna qira'a ce wadda take mi wadda take wato shahada to amma abin dubi anan munafiki ya haɗa waɗannan sifofi guda biyu ya karyata karya shi ke yi ba mai imani bane kuma dama yana karyata Allah da manzon Allah waɗannan kira'o'in su karo da bujuna ba ba sani ko mun fahimta ba to Allah kai mun tsari wa bima kanu yakdhibun saboda sun kasance suna karya kaga sun saba ma Allah alƙawari dama wanda ya saba ma Allah alƙawari alamun munafiki idza wa'ada akhlafa ko idza hadatha kadhaba duka suna Allah ya kawo su bima akhlafa Allah ma wa'adu wa bima kanu yakdhibun malam mu ji aya ta gaba sai ce alam ya'lamu alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub ibnu ashur yace isti'nafun ma'ana an fara magana ne li ajli taqriri amma fara magana ne don a tabbatar da wata magana wal kalamu ita ko magana taqriru an yi taqriri ne an tabbatar an tabbatas lil mukhatabi anhum ga waɗanda ake magana kansu ko gare su li anna kaunahum alibina bidhalika domin cewa sun san wannan ma'rufun lada kulli sami'in abu ne wanda yake kowa ya san shi alam ya alamu shin busu sani ba ko ko ba su da masaniya ai tabbas suna da masaniya to amma da in an ce tabbatarwa ne ko ba haka nan bane to ai su munafiki ba su da wannan masaniya don ba su yarda da cewa ba Allah ya san abin da sun ka koyi da abin da sun ka bayyana na fata mu ci ni an gane ko to kenan kasancewa shi takriri zai yi wahala sai dai ya zamanto mi sai dai ya zamanto alam ya alamu shin ba su da masaniya na Allah na sun ya ba su labarin in babu su san Allah ya san halin su ba to Allah ya san da halin su na fata mu fahimci an gane ko to wannan shine mai jalalain ya ce alam ya alamu ai almunafiqina shin su munafiqai ba su sani ba annallaha ya'lamu Allah ya san sirrahum abinda sun ka boye ma asarruhu fi anfusihim abinda sun ka boye a cikin zukatansu wa najwahum da abinda sun ka bayyana ma tanajaw bihi bainahum abinda sun ka wato tattauna tsakankaninsu wa annallaha haƙiƙa Allah allamul ghuyub Allah subhanahu wa ta'ala masanin mene Allah subhanahu wa ta'ala masanin gaibi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da ya koyu kenan ma gaba Allah ya san abin da ya koyu anil iyan ko yaffako inji malaman zaure anil iyan daga ido Allah ya san abin da ya bayyana ya san abin da ya koyu to idan muka duba wa anna Allah allamul ghuyub akwai qira'a ta Hamza da qira'a ta Shu'ba yana karanta wa anna Allah allamul ghuyub shikenan in ka ji anna Allah allamul ghuyub kace a wannan qira'a babu ta ce hattara al-ramma kai dai qira'a da ka sani rike ta a larabci akwai abin da ke kira al-itba dama ya untana kama da kasra sai an kace wa anna Allah allamul ghuyub shikenan jam'i na al-ghaib ghuyub kuma shi an hankalta mami wawun ta wato wawun tana da alaka da damba kira'a ce kuma ingantatta in baka sani ba sai kai shiru to alam ya'lamu wannan ita ce kira'a wadda take tabbatatta amma an yi kira'a alam ta'lamu an gane ko waɗansu malamai suka ce alam ta'lamu nan magana ce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kira'a shadda ma'ana ku su annabi Allah yana girmama annabin sa domin ya ce ya kamata ce alam ta'lam ko ba kana bane alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir amma sai ce alam ta'lamu duk da kira'a ce shadda sai suka ce Allah yana girmama annabin sa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa wanda ko yace ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtan nisaa ba ka bane ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum bai ce qad faradallahu lak hau mai jin larabci to sai suka ce to nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi waɗansu daga cikin malamai suka ce alam ta'lamu ga wannan qira'a shadda ana magana ne ga munafikai can ana magana da waɗanda babu sunan sai aka dawo aka maida abin zuwa gare su alam ta'lamu shin bu kusan Allah yana da labari ba domin aka ce makaho bai san kana mi ba bai san kana ganin shi ba sai mi sai in ka taba shi ko ba ka nan bane waɗansu malamai suka ce alam ta'lamu a Allah ya maida magana ne zuwa ga mu'minnai shin ku mu'minnai ba ku da masaniyar duk wannan abin da suke yi annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum Allah ya san abin da sun ka ɓoye da abin da sun ka bayyana ai duk ɗai ne ga Allah shi Allah da abin da ka bayyana da abin da ka ɓoye duk ɗai walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid alimul ghaibi wash shahadati al kabir al muta'al sawa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama Allah ya san komai alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah allamul ghuyub Allah ya san wato abinda ya koyu duk abinda ya koyu Allah subhanahu wataala ya san shi muka karanta aya ta karshe al-ramba alladhina yalmizuna tunda lokaci ya fara mutsuwa na'am
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم الذين إذن وانا أنا كيران شي واتو كما واتو تفسيري نون دي كينا دا علاقة وان لوكو تشي نسو تشي matsayin mubtada yake an gane ko alladina to yalmizuna sai zaman tomi wato shine matsayin wato khabarkin shi koko shi alladina matsayin khabar yake an shafe humul ladina ko kuwa zama to alladina matsayin maf'ulun bihi shike kenan a'ani alladina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat sai kai hattara qur'ani in zo da wannan wani lokacin dauka i'rabi biyu wani lokacin dauka uku lokacin fiye da haka to amma in dalibi ilimi bai hankalta ba ba sai ya zo ya ta wato abin nan yayi mamaki to almuhimmu yace walamma nazalat ayatu sadaqa lokacin da aya ta zakka ta safkanin sarƙa na nufin zakka ja a rajulun wani mutum ya zo fata saddaka bi shay'in kathir sai yayi sadaka da abu mai yawa fa qala al munafiquna sai munafiqai sun kace mura'in idan yace dama shi munafiki ba taba da yin shi ba duk abin da zaka yi wallahi sai an zage ka sai an yi kirkiken ka in kai yi sadaka ne ce Allah ya sa Allah an kai in kai wa'azi ne ce kai mallamin ce ne dai Allah ya sa Allah na shi ka daga gaskiya in ka gina masallaci ya ce ka masallacin can ya yi kyau sai ce to Allah Allah sa don Allah an kai shi dai duk abin da an kai an kai sai ce Allah sa don Allah an kai na fata an fice an gane ko mura'in tunda ya kawo mai sun kace ba don Allah ba waja a rajulun wani mutum ya zo fata saddaqa sai yayi sadaqa bi sa'in da sa'i daya fa qalu sai sun kace inna Allah ghaniyun an sadaqati hada ni Allah bai da wannan dan sa'i guda kenan su ba abin da za a yi shi yasa wanda Allah ya riga ya bata tunanin shi shi yasa irin waɗannan mutanen su kansu virus ne cikin al'umma su ba su aikata alkhairi kuna fahimta ta shi munafiki bai aikata alkhairi amma duk wanda ya aikin alkhairi sai ya nemo illa shine suke kira cikin ilmun nafs ash-shakhsiyya al-ijabiyya da ash-shakhsiyya as-salbiyya ya an ce ash-shakhsiyya al-ijabiyya shakhsiyya positive wadda kullun tunaninta zuwa ga aikin alkhairi yake kuma in an samu matsala cikin aiki ya za a yi a gyara shine suke cewa ash-shakhsiyya al-ijabiyya laha fi kulli mushkilatin hal duk matsalar da ta faru to suna nemo yadda za a yi aurore wannan matsala wa shakhsiyya as-salbiyya salbiyya kenan shine wato negative ko negative su kuma lahafi kulli hallin mushkila duk solution kin da za a kawo sai sun kirkiro matsala su ce a'a ai akwai matsala kaza shi yasa kullun su yana tare da su ba ta yin wani aiki ba shi yasa su kullun idan dai kai yin wanda ya kawo mai yawa su ce ba don Allah ya ba wanda ya kawo dan kaza su jira Allah ni Allah zai da wanda to wa zai yake mu babu shi yasa in ka damu da masu kritiken ka a duniya wala ba za ka yi aiki ba akwai wani shugaban kasar America ana bada labarin shi an gane ko akwai wani shugaban kasar America ana bada labarin shi aka zo da shi aka ce mai wai meye sirrin cin nasarar ka wajen aiki ya ce to shi cin sirrin nasarar wajen aiki dukkan dukkan wasiƙu da aka yi na zagin shi ya ce bai taɓa dubu ko guda ba har ya sabka don saboda ce in ya dube su ba zai in ya tsaya karatunsu ba zai iya zama amerika aiki yasa in ka tsaya kan masu suka da kaza da kaza wallahi ba za ka aiki ba almuhimmu bari mu kai karshen wannan aya wato fa nazala sai aya ta sabka alladhina yace mubtada inji shi mai jalalaini akan irama yatahi yalmizuna ay yaibuna suke aibanta almutawwi'ina yace al mutanaffilina kenan masu bada nafila kenan nafila ta sadaka an gane ko asalin shi mutatawwi'ina ne sai an ka dauki ta'un an ka mai da taqa'un an gane ko minal mu'minina mu'minnai wato masu yin nafila su bada sadaka fi sadaqati ta sadaqa walladina la yajiduna illa juhdahum kuma wadanda ba su samu komai ba sai dan karfin su faqatahum fayatuna bihi sai su zo ma Allah fayaskharuna minhum sai su yi izgili gare su wal khabar kenan in ka dauki alladina mubtada shi a wajen mai jalalaini khabar shine sakhira Allahu minhum kenan alladina sakhira Allahu minhum su ne mutanen da Allah ya yi musu izgili ma'ana Allah ya saka kawo musu domin yadda suke izgili da bayan Allah haka Allah suke mi yake izgili musu yadda suke kokarin bata aikin Allah da ƙasa haka Allah shi ko yake kokarin cire musu albarka da mutunci a idon mutane suna ganin suna da kima ba su da kima duk mai ma addinin Allah zagon ƙasa sai ya bata addini daga ƙasa amma sai shi na son ya bayyana yana son addini sai shi kuma Allah ya bar shi yana tafiya amma mi amma Allah yana ne yana ɗebe ma aikin shi albarka bai da kurjini amma yana da kurjini shi ma Allah haka yake yi فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وما كان بني الله كيمون بيتو تو فيسخرون منهم سخر الله منهم كما كان بني قالوا انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويودهم في طغيانهم يعمهون جازاهم الله على سخريتهم سي الله يسكن كم سو اكن اذن da suka yi walahum azabun alim suna da azaba azaba wanda take mai radadi to yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokacin tafsiri ya zo rana ta ƙarshe abinda da ke son in ce wannan aya ba mu samu ƙarasa bayanin da yake da alaƙa da ita ba illa dai zan ja hankalin ɗalibai akwai abubuwa guda biyu na yi tunanin cikin wannan tafsiri na ramadana za mu kai wajen ayar wala tu salli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kuma ala qabri domin bin bayanin sallah ta gawa da yadda ake yin ta domin nan an hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu munafiqai wato sallata wato gawa akwai wani littafi sunan sabubiyatul mutatawwi fi salati at-tatawwu na Muhammad bin Umar Salim Bazmu ya tattaro nafiloli da ka'idodinsu da hadisai da dalilai waɗanda suka tabbata da ayoyi yadda ake yin nafila ko wace irin nafila ka nemi wannan littafi ko ka sa a so maka shi daga saudiya ko daga wani wuri dai ko daga kano ko daga wani wuri a samu maka wannan littafin wannan na farko kenan abu na biyu akwai wata majalla ta ƙasar saudiya wannan majallar ta ƙasar saudiya ana kiranta majallatu tadabbur to tana da bincike daban-daban daban da take yi kan alƙur'ani to amma a adadinta na tara da sun ka bugo adadi na tara wanda sun ka bugo shi adadi ne na tara a shekara ta wato ta biyar da fara ta an gane ko adadi na tara to nan sun ka kawo wani bincike wanda yake da alaka da alkur'ani kuma na gaina da muhimmanci to shi ne nake son ɗaliban ilimi in sun samu wannan adadin su kiyaye shi kuma su duba duk da yake duk binciken da suke kawo suna da muhimmanci shine alaka ilmul qira'ati da balaga ta alkur'ani domin wani shi bai san cewa ilmul qira'at ba yana da alaka da sarfu yana da alaka da nahwu yana da alaka da balaga ta alqur'ani kuma yana da alaka da tawjihul qur'an bil qur'an kamar da kursi malika abdullah suka littafi tawjihul qira'at al ashr bil qur'an to wannan bincike yana da kyau idan dalibin ilmi ya diba tun daga wato safha ta 27 har zuwa safha ta 80 ne ina ganin da nawa zuwa safha ta 80 da wato bakwai ne ko in ban manta ba haka ne 87 lalle in ban manta ba duka sun yi bayani ne kan yadda ilmul qira'atul qur'ani yake da alaka da alqawaidul banafiyya kaga sai ka samu shi ka ciccire duk ayat da suka yi bayani kan ta ka sa wannan in ka zo sai ka diba cikin cikin inda kake tafsiri safha kaza a majallatu tadabbur a page a page kaza sun kawo yana da alaka da ilmul balaga dan ka gane yadda yake da alaka da balaga ta alqur'ani to yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokaci ya zo ƙarshe kuma nan ya kamata mu dakanta tafsiri na ramadan ya kai ƙarshe sai na sati sati bayan sallah babba in Allah ya sa akwai rayuwa za mu zo mu dora aiki na dan adam bai gushewa akwai kuskure cikin shi ko ba haka nan bane to inda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada waɗannan ayyukan da muke gabatarwa da sauran musulmai muna fatan Allah ya sa su zan sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira Allah subhanahu wata'ala ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka karya kafirci da kafirai Allah ka bamu zaman lafiya a kasashen mu Allah ka bamu jagorori na addini tun na sama har na ƙasa har na ƙasa Allah ka bamu jagorori masu tausayi masu son addini masu adalci mu kuma Allah ka sanya mu zaman to talakawa na gari masu biyayya masu aiki masu son su masu kamanta gaskiya Allah ya bamu ikon kamanta gaskiya a cikin al'amuran mu gaba daya Allah ya gafarta muna da magabatan mu gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولي ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وصل اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اصلح احوال جميع المسلمين اللهم اصلح احوال جميع المسلمين اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك